لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الحد في القذف والنفي والتعريب babin da ya zo na yin haddi a cikin alkaz ma mutum kazafi ya tabbata kazafi ai ba shaida ba dalili za a tsirma da haddi ko wannafi da mutum kuma ka ce wane ba ɗan wane ba ne shi ma zama mai kazafi wattari a tari da yin habaici cikin abu kuna kuna gaddama da shi ni ai ba barawo ba ne ba ni ka faɗi muguwar magana to me kake nufi da wannan ai baka ce shi kace kai ba barawo ba ne ba kai ka kore ne wa kanka ta kayi laifi to ya za a tsarma da hajji kinaya kenan ko a tarib kenan ko me za a fassara shi eh eh jirwaye mai kamar wanka a shagube shagube habaici duk abin da za a yi za mu karanta ma'anar za ta bayyana insha Allah قال حدثني مالك عن ابي الزناد انه قال يتي جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية ثمانين يتي كوا يا سمباوا حكي كوما شربي ني كان ندا dangane na ɗa to aka ce umar bin abdulaziz ya yi wani bawa da ya kazafi ya yi ƙarya bulala tamanin kala abu zinad abu zinad ya ce fasa alku abdullahi bin amir ibn rabi'a an zalika sai na tambayi abdullahi dan amir dan rabi'a faƙala sai ce adraktu umar ibn al-khattabi ya ce na samu umar ibn al-khattab wa usman ibn al-affan والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين إيش وين من دك أربعين سكي تو أكي عمر بن عبد العزيز شيء تمانين قال حدثني مالك عن زريك بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح ولم تنسرش مصباح ista'ana ibnan lahu ya kira ɗansa ya aike shi ko ya sa shi aiki faka annahu istabtahu kamar yaron da aka kira shi sai saura ko me yake yi ne sai ya jinkiri bai zo ba har uban ya harzuka ya fushi sai ce falamma ja'ahu da yaron ya zo qala lahu she uban sai ce masa ya zani ya kai mazinaci qala zuraykun zuraykun yace fasta adani alaihi sai nemi taimako na a kan shi falamma aratu an ajidahu idan ce ga abin da babana ya ce mai wani zina ne aika mazinaci ne ko ya yi min kazafi kenan ko ya kawo shaidu ko ko a yi masa ne bulala kalabnuhu da aka zo za a tsayar mishi da haddin bulala sai dan ya ce wallahi la'in jallatahu la'abu anna ala nafsi wallahi in ka nace sai kai masa bulala to zan yi itirafi cewa na yi zinan ne saboda me in cire haddin kanma in ya so ko da haddi zai dawo kan shi ne an fahimta to sai me ya faru a magana ta kuma ta sake rikicewa kenan magana ta sake rikicewa kenan uban shi ya faɗa masa ya zane sai ya je ya kai kara kenan ku to sai aka ce to shi kenan za a tsayar masa da haddi ya ce ai wallahi dai za a bulala zan yadda na yi zina in ya so sai mai waye zai mishi bulala kuma na yi itirafi sai mai sai haddi ya dawo kanwa falamma qala zalika da ɗan ya faɗi wannan magana ashkala ala ashkala alayya amruhu sai al'amarin ya rikice min yaya zan yi kenan ana jin maganan tiryan tiryan ku faka tabtu fihi ila umar ibn abdul aziz sai na rubuta wa zuwa khalifa umar ibn abdul aziz ina tambayan shi ga wani ya jefi yayi ma ɗansa kazafi na zina amma da nazo zan tsayar da haddin bulala kan uban sai dan ya ce in dai za a yi mai abubana bulala zan yadda na yi zinan sai haddi ya dawo kanwa kaina kenan ko da sai fada ma umar bin abdulaziz wa huwa alwali yawma idh azkuru lahu zalika fakataba ilayya umaru sheikh khalifa yace an ajiz afwahu sai khalifa ya fahimci cewa dan yayi ma ubansa afuwa ne amma ta cikin wannan hali ka karbi afuwan da ya yi ɗin ba za ka yi ma'uban bulala ba ba za ka sayar da haddi shi ma kan shi ba kala zuraik zuraik ya ce wa katabtu ila umar ibn abdul aziz aidan sai na rubuta ma umar ibn abdul aziz mas'ala ba a rena da ita duk abin da ya danganci shari'a ba a rena da shi sai a rubuta daga zuwa daga nan zuwa abuja daga nan zuwa sokoto daga nan zuwa menene ana tambayan khalifa ga makka ga hukunci ya rikice mar ba mu san da zamu yi ba kar mu yi kuskure kuma dole sai an tsayar da haji to sai khalifa ce ga yadda za a yi don dama ba za a zabe ka khalifa ba sai ka karanta wani ka Umar ibn Abdul Aziz shine farkon wanda ya tara zamanin shi aka tara hadisai ya san hadisi ya san tafsiri ya san fikihu kuma ga zuhudu ya fi kowa zuhudu kuma to me saura kuma gare shi cibban da ilimi ba abin da yake yi to sai aka tambaye shi aka ce an ra'aita rajulan ufturiya alaihi aw ala abawaihi wa kad halaka aw ahaduhuma yace a bani labari mutum ne aka yi masa ƙarya aka yi masa kazafi ko aka yi ma iyayensa kazafi aka ce ubanka yayi zina ko uwarka ta yi ko su duka sun yi kuma sun riga sun mutu ya za a yi da wannan kes ya za a yi da wannan matsalar aw ahaduhuma qala yace fakataba ilayya umaru sai umar ya rubuta ya ce ga yadda za a yi in afa fa'ajiz afuwahu fi nafsihi in ya yi afuwa ne to a zartar da afuwan da ya yi wa in ifturi ala abawaihi to in aka yi masa ya ce ya yi afuwa ai ba za a yi komai ba ko to iyayensa aka ce sun yi kuma sun mutu ya za ya za a tabbatar da wannan wa kad halaka aw ahaduhuma yace in kuma iyayen aka yi ma wannan kazafi fa khudnahu bi kitabillahi illa an yurida sitran to kai zartar da hukuncin littafin Allah sai dai in ɗan yana son ya rufe asiri ne ai ma uban shi kazafi aka ce yayi zina uban kuma ya mutu ya za a yi ba zai zo ya nemi hakkinsa ba wanda ya kazafi an tsayar mishi da haddi ba sai ce to yanzu na ce sai an tsayar mishi da haddi aka zo garin bincike shaidu suka tabbatar da abba ya yi taba yin zina kuma ana tona masa asiri kenan to sai ya afuwa an fahimci wannan matsalar ko illa an yurida illa an yurida sitran ya so ya sitirci ya rufe asirin iyayensa to sai ya ce sai shikenan sai maganar ta sharuwa ba sai ba za a sayar da haddi akan shi ba me yake gudu yana gudun kafin a tsayar da haddin akan shi sai an nemi shaidu sai an nemi tabbas sai an nemi kaza kaza kaza yace garin neman shaidu a samu wani ya zo ya tabbatar da magana wa aka kunya kenan ubansa kenan aka kunya aka kunyata uban ya mutu kunya za ta dawo kanwa to sai ya janye magana to shikenan Umar ibn Abdul Aziz ya ce in ya janye magana ya rufe asiri a bar maganar ta tafi haka nan an fahimta wayannan mas'alolin aka karanta su fa aka maimaita aka maimaita aka yi tunani aka yi tunani za a samu mas'aloli da yawa a cikin su mas'alan mas'ala ta zo ga ta yadda za ta yi amma so ake a rufe asiri amma so ake ai kaza ai kaza shikenan shari'a ta ce shikenan sai ai za mu gansu da yawa a cikin wannan matsalar insha Allah wake nema to haddin kazafi haddi ne na Allah ko haddi ne na dan adam eh eh haddin ake magana hakki ne na dan adam ko hakki ne na Allah hakki ne na Allah ko na dan adam ya aka yi wai tun da ɗan adam ya ce ya yafe ya yahu to haƙƙinsa ne da haƙƙin Allah ne zai iya ce ya yafe haikun gaga malaman fi maliki ya ku ƙwala ya haya samitu malikan ya kuru ya ce wa zalika an ya kuna rajulul muftara alaihi ya ce sai kasance wanda aka yi makariya ɗin يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينا yana tsoron in aka zo aka bincika a tabbatar da cewa lalle uban shi yayi wannan abin fa idza kana alama wa saftu fa afa in ya zamana haka al'amarin yake sai ce yayi afuwa jaza afuhu sai a karbi afuwarsa shikenan ba sai an bincika mas'alar ba ba saboda a rufa asiri ko qala haddathani malikun عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة متن يما متاني ديوا قذف متن قوما أنه ليس عليه إلا حد واحد بزا ما يحدي بس يدي حدي آه. سبو دمي لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العالمية العالمي مبنية على المحاصات حقوقنا الله suna shige majuna kuma an gina su ne akan musamaha amma haƙoƙi dan adam fa a'a sai an zare kowa an bashi haƙƙin shi sai da in ya yafi an fahimta shine aka ce mutum ɗaya ne ma mutane goma ko ashirin kazafi za a yi masa bulala ne su goma ko tamanin tamanin su goma ko su ashirin aka ce in aka yi su ɗaya ya yi ya wadatar saboda me saboda hakki ne na Allah wa hukukun lahi ta tadakhal amma hukukun adamiya la ta tadakhal an fahimci wannan matsalar eh ba fahimce ta ba ko mutum ɗaya ne ya yi ma mutum goma kazafi a naka tunanin bulala nawa ya kamata a yi mishi tamanin tamanin so nawa so goma to sai aka ce ai hakki ne hakkokin Allah ana gina su ne akan musamaha kuma hakkokin Allah suna shige ma juna in sun haɗe ba sai an ce sai an yi mishi wannan bulala goma ɗaya mutum ɗaya bulala tamanin tamanin tamanin so goma ɗari takwas ya dauko ba haka ba ne ba aka ce in aka yi mishi so ɗaya ya wadatar to a karkashin wannan matsalar in mutum ya je da mota Allah ya kiyaye ko ya hatsari mutum goma suka mutu zai kafaran azumi wata bibi ne sau goma ko in yi ɗaya ya wadatar a duk abin da za ka fada ka san kana da ka dogara kan hujja kar ka dogara kan eh eh niye mi? a'a muna tambaya ne in yi ɗaya ya wadatar ko sai ya yi su goma wata biyu biyu su goma eh saboda mai wai hakkin Allah in yi ɗaya ya wadatar amma diya sai ya biya na kowa saboda hakkin Allah ta dakhal amma hakkin adami kowa sai a yi mishi hakkinsa don matsalar ba ijma'i mutane sun yi har na baro madina sheikh abdulaziz bin baz aka tambaye ce zai kowanne zai azumi aka ce to ai ba zai yace sai yayi la yukallifu Allahu nafsan yayi ta yayi ta har ya zo ya gaza wa'an su malamai suka ce a in yayi daya shikenan ya wadatar an fahimta eh ya ga gaji aka ce azumi aka ce in mutum ya kashe mutum an ba da damar zabi azumi zai kawala malikun imamu malik ya ce wa in tafarraku falaisa alaihi illa haddun wahidun ko da daban-daban ne yayi ma wannan yayi ma wannan yayi ma wannan ko ya hada su ya musu haddi ɗaya za a tsayar mishi ayun da Imam Malik ya faɗa kenan wayannan maganganu suna da tsada suna da wahala zaka zo kana bukatar su yanda ake yi duk littafan mu duk littafan da muke da su tun Madina tun Saudiya mas'ala mai wahala sai ka bude nan bayan sai ka rubuta lamban shafin sai ka rubuta matsala mai wuya haka to da ka zo kana bukata da ka bude nan sai ka ga abin sai ka duba inda matsalar take haka ake koyon ilimi an fahimta قال حدثني مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن ابن حارثه ابن النعمان الانصاري ثم من بني النجار عن امه عمره بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب yace mutane biyu suka yi zage-zage tsakaninsu suka yi fushi wannan fada wannan fada faƙala ahaduhuma lil akhar sai ɗaya ya faɗa ma ɗayan wallahi ma abi bizamin wala ummi bizaniya wallahi ubana ba mazinaci bane uwata ba mazinaciya bace fastashara fi zalika umar bin al-khattab sai sayyidina Umar ya tara jama'a yace to ga abin da ya fada me za a yi mishi fa qala qa'ilun sai wani cikin su yace madaha abahu wa ummuhu abai wana ba ya yabi uwarsa ne da uban shi ya yabe su ne yaban su yace ba ba ba man kaza kaza bane yayi laifi wa qala al-akharuna sai sauran jama'a suka ce kad kana li abihi wa ummihi madhul ghayr hadha ai zai iya yabon uwarsa da ubansa a cikin wani yace suna sallah suna azumi suna kaza kaza kaza me ya kawo wannan magana wallahi shi an sayar masa da haji yana da da manufa ya faɗe ta nara an tajlidahu al-hadd muna ganin ai masa haddin bulala fajaladahu umar al-hadda 80 an fahimta ubana ba mazinaci bane uwata ba mazinaciya bace sai aka tambayi wani sai ce me ya laifin shi ya yabi iyayensa ne waɗanda suka fi shi tunanin suka ce ai akwai abubuwa da yawa da zai iya yabon iyayensa in yace iyayensa na bada sadaka fa in yace iyayensa sun taba yin umra sun yi umra su kaza fa in yace iyayensa na kaza duk ba yabo bane ba me ka wannan kalmar a wajen fushi wajen zage zage mu ai ana duban munasaba ne ana duban ba haka bane ba nan wajen zage fada ake yi to me ka wannan kalmar yana sukan wannan ne ya zarge su kenan to sai aka tsare mishi haddi qala malikun imam malik yace la hadda indana illa fi nafyin aw qazfin aw ta'rib yace ɗayan waɗannan abubuwa guda uku su ake tsayar ma haddi yura anna qailahu inna ma arada bizalika nafyan aw qazfan ana ganin wanda ya fada yana so ya kore wannan ɗan a cikin mutane ne suna zaune da 'ya'yan mutum yana zaune da 'ya'yansa guda goma ko ashirin ko menene sai su aiwa ne ba ɗan gidan nan ba ne aiwa ne ba kaza kaza ba ne aka ga magana ta rikice kenan ko eh in ba ɗan gidan nan ba ne ɗan ina ne to kaga an samu kazafi kenan ko wa aka yi makazafi matan gidan matan gidan ko eh tare da cewa ko mijinta bai isa ya kore ɗa ba sai dai aje a yi li'ani ya ce yana shakka bai yadda ba sai aje a yi li'ani balle wani waje ya ce ai wannan ɗan ba ɗan gidan nan ba ne mai ce ce hujjanka akan haka fa'ala man kala zalika alhaddu tamman wanda ya faɗi wannan sai a sayar mishi da haddi qala malikun al'amru indana yace imamu malik yace yadda al'amarin yake a wajenmu malaman madina annahu iza na fara julun rajulun min abihi in wani ya kore ɗa daga ubansa fa inna alaihi hadda za a tsere masa haddi wa in kanat ummul lazinu fiye mamlukatan fa inna alaihi hadd ko da uwar da ta haifi wannan ɗan da aka kore shi ɗin baiwa ce to za a tsere ma wanda ya kore ɗin haddi babu ma la hadda fihi babin da ya zo na abinda manzo Allah asalin matsala manzo Allah ce idra'ul hududa bishubuhati idra'ul hududa bishubuhati haddi matukan akwai shubha mai karfi a ciki to ba za a tsayar da mutum sai a janye sai a je haddi an fahimta to shine asalin wannan babi da zamu karanta insha Allah saboda za ka ga duk wayannan abubuwa da suka faru akwai shubha ne a ciki mutane biyu ne suke mallakan baiwa ko uku ko hudu sai ɗaya je sadu da ita ta yi ciki ya za a yi da shi shi a tsayar masa da haddi eh ai ba mallakarsa shi kadai ba to shi ita shubhar kenan ai ko mutum ne yana da ɗa ɗan na da baiwa ko yana da ƴa ƴar tana da baiwa sai je sadu da baiwar ɗansa an tawa maluka li'abika ba akwai shubha ba to sai a tsare masa da haddi to ya za a yi to shi da za mu ji imamu malik fatawoyin da ya bayar insha Allah قال مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك yace mafi kyau abin da naji dangane da baiwa da wani ya sadu da ita kuma shi ma yana da mallaka yana da hannu cikin mallakarta annahu la yuqamu alaihi alhad ba za a tsayar masa da haddi ba wa annahu yulhaqu bihi alwaladu a wannan saduwan da aka yi ta dauki ciki ɗansa ne wa tuqawwamu alaihi aljariya hina hamalat sai a duba bai wanda ta ɗauki ciki ɗin a lokacin da ta ɗauki ciki ɗin farashin ta zai nawa zai miliyan ɗaya to sai a ce sai ya biya sauran ƴan uwan sai ya mallake ta baki ɗaya su su biyu ke mallakarta sai je sadu da ita ya mata ciki to sai a ce sai a duba a gani sai za ta yi miliyan ɗaya sai ya bada nawa to sa'an ta zama mallakarsa kenan kuma ɗansa ne saboda mai akwai shubha na yana da mallaka a kanta وتقوم عليه الجارية حين حملت ميكينان ده هوسا ايه وتقوم عليه الجارية حين حملت وانا العربي في لينا يكيكو كي كان قدن daukar cikin da ta ya rage mata farashi kenan to daidai kenan imam malik ya yi ko tunda ya kara mata farashi in aka yi abin da ɗayan ba zai samu yadda ya kamata ba shi ma an kware shi kenan fayyuta shuraka'uhu hissasahum waɗanda ke da musharaka a cikin mallakarta sai a ba kowa rabansa a ciki min samani wata kudul jariyatu lahu to yanzu ya mallake ta kenan shi kadai in ta haihu ɗansa ne wa ala hadha al-amru indana yace haka al'amarin yake wajen mu mu malaman Madina haka Imam Malik ya fada Imam Darul Hijra qala Malik fi ar-rajuli yuhillu lir-rajuli jariyatahu Imam Malik yace mutum ne yana da baiwa sai ce je kana baka izini je ka sadu da ita baiwarsa ce ba ya ba na baka baiwar ba a'a na baka izini je ka ka sadu da ita innahu in asaba allazi uhillat lahu qumat alaihi yawma asabaha in ya kwaje ya sadu da ita to ran da ya sadu da ita din sai ai mata farashi nawa ne kudin ta hamalat aw lam tahmil ko ta dau ciki ko bata dauki ciki ba sai ai mata farashi sai ya biya wadura anhu alhadda bi zalika wannan shi zai sa a tunkuɗe haddi a kansa ba za a sayar musu da haddi ba fa in hamalat ulhika bihi alwaladu in ta dauki ciki a cikin wannan saduwar dan sa ne qala malik imam malik yace fi rajuli yaqau ala jariyati ibnihi aw ibnatihi mutun ne yake da da ko ya dan yana da baiwa ko yar tana da baiwa sai abba ya jefar ma baiwar ɗako ɗa to me ke faruwa akwai shubha an tawa maluka li'abika ko annahu yudrau anhu al-hadda ba za a sayar mishi da haddi ba wa tuqamu alaihi jariyatu hamalat aw lam tahmil ba za a sayar mishi da haddi ba sai a yi mata firashi sai ya biya qala haddathani malik an rabi'ata bin abi abdurrahman أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية امرأته معه في سفره wata mas'ala kuma mai rikici za a gani da'iman addinin musulunci musamaha yake so mutum ne yake da matarsa matar tana da baiwa ce ai za mu je Legas sun kaya baiwar ta zo ta raka shi su tafi tare da suka fita a hanya sai je sadu da ita wai me sai sadu da ita fa asabaha sai sadu da ita fagharatun ra'atuhu matar sai ta ji zafi ta yi kishi ina ɗaya gani nan da manya-manyan atamfofi ga iya kwalliya abin jan hankali me kuma ya kai ka kwaɗayin baiwa eh a fitina ce duk mace inda take fitina ce ga namiji a mai hafsa ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah girki na akan shimfida ta kuma ba sai aka ce mai ki hakuri ba za a koma ba wane ne wane ne kai ka ce ba za ka ba matanka hakuri ba wata rana ki hakuri ba haka bane ba ana yi eh Allah matarsa ce take da baiwa baiwa aiki take gida to ka san bayi su ba su lullube jikin su za ta dauko wannan za ta ga ina ne a ga me to sai alhaji ga dai wannan baiwa bari a kirkiro tafiya in ana gida matsalar ba za ta yi bari a kirkiro tafiya eh za mu je maradi sau kaya ko za mu je sokoto san kaya ko za mu zo kano san kaya da ita hajjiya kuma ta ce ai sai ta je ta yi ma hidima ta raka ka kai ka je kai kadai kai za ka ɗauko wannan kai za ka ɗauko wannan to da aka fita shi zai sadu da ita faƙar timra'atuhu a fahimci matsalolin da kyau sai ta yi mai kishi fa zakarar zalika li umar bin al-khattab sai ta je ta fara masa yadda umar gashi mai gidana ya je ya sadu da baiwata fasa'alahu an zalika shi sai na wani ce kai kuma yalla bai me ya kawo haka me ina mafarin haka ga me ya kawo haka faqala wahabat hali yace ai ta bani ne kyauta kyauta ta bani ita wannan akwai alaman cewa ta bashi kyauta faqala umaru shi sai na umar yace لتأتيني لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالهجارة ko ka kawo shaida akan ta baka kyauta ko da jefe ka to kaga hajjiya za ta shiga matsala kenan za a kashe mijinta kuma abinda ake ba a so ya faru ya riga ya faru za ta yi mai kenan za ta rasa gaba daya qala fa'tarafat imra'atuhu annaha wahabat lahu sai ta ce ya halifa na ba shi ne kyauta na ba shi ne kyauta da ta ba shi ne kyauta za ta ji zafin ya faru da ita ba za ta ji zafi amma tun da ta zo ta ce ta ga cewa to ya riga ya sadu da ita kuma na tabbata na tsaya kan bakatun na tsaya inda nake za a jefe shi ya mutu na rasa mai gidana kuma baiwan duk sa'an da na ganta kuma tashin hankali ya ce a na ba shi shi ta ce a khalifa alkali ai na ba shi ne kyauta na ba shi ne kyauta akan haka abin da ya halatta kenan ko bai halatta ba matsalolin duk sun nuna cewa ta ba shi ne kyauta amma saboda igra'ul hududa bi shubuhat eh eh a komai yana komai ana bincikawa ne a gani wani lokacin ka ga kaza wani lokacin ka ga kaza abin da ke faruwa shine ai kai baka bincike da kaga matsala ɗaya ta faru sai ka ce duk abin haka yake ba haka bane ba wace ce ba ta ke shi dole tana rike shi eh ya fi da an fi zafin kishi a ya danganci ya danganci ya danganci inda abin ya faru da yadda ya faru ba ka bane ba kamanta da wa'iz asarar nabi wila ba za zuwa ji ba a kamanta na na hafsa ta sabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ranan girki na kuma kan shi fidata kuma menene baiwa guda nawa kenan ta kirga ana kirga mawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in akwai wanda za a yi ma'afuwa ba manzo Allah za ta yi manzo Allah ya taba zai yi abin da ba daidai ba da ya kamata ta fahimci cewa tun da manzon Allah ne abin da ya daidai yayi amma duk da shi zai mai ta ji zafi sai manzo Allah ya ce mata mai ki yi hakuri ba za a kuma ba za a sake ba ba za a sake ba ki yi hakuri eh ki yi hakuri ba za a saka da ce to dan me za za a sau miki mota kyauta za a baki kuɗi kaza za a baki kaza ba ba wanda ke son a ji asirin shi a gida sai wanda ba shi da mutunci ba duk wanda kage ya ce ai shi ya fi karfin mace ai wallahi ba shi da mutunci duk a wallahi duk mai mutunci ba abba inda yake shakka sai wajen matarsa duk sirrinka na hannunta duk sirrinka na hannunta ba haka bane ba ai bai sabi ba yaushe ya aure shekarun jeje kuma duk sirrinka na hannunka ta fi kowa sanin sirrinka manyan mata ai suna gani alhaji ne yana da kuɗi yana kyautata ma iyayenta da kakan ta zo tana ta aka zo shi aka zo za a mata faɗa ke baki ga darajar ala ke ya za ba ki da kunya ne ce a ni da yake zuwa ya cire rigarsa ya hau ruwan ciki na shi ba ya jin kunya ne sai wannan subhanallah subhanallah yace da girman sa yaje cire rigar sa aje ya hauka ruwan ciki na shi baya jin kunya ne sai ayyaya sai kowa ya shiru sai kowa ya shiru ai ba wadda ta san sirrin ka sama da matarka kuma rashin hankali ne ka ce ai kai kafi karfinta manya waɗanda suke ga mulki gaji da kai ga menene ga menene ranar sallah ba wajen gwarzo ya zo ya leko a kan balakona ya ga kofar gida duk ana jiran yalla bai ya zo a tafi sai ce ke ya ke nan tazo kalli mai yi ta ce duniya ke nan kai suke jira to ya aka ke kafi karfi na sai ta yi dariya ai ba su taba ganin ka sai cikin alkyabba sun taba ganin ka ne cikin alkyabba suke ganin ka yadda kake zuwa min na karbe ka ce ka musu haka ka gani eh warannin za a sauke shi ga kuje za a kwanta rawa ne? saboda ne ya zautu a ce kowa zai je ba matarsa ya zautu ke ba haka bane ba? shi yasa yanzu ka fahimta ku shi yasa suka ce ai duk sa'an da sha'awar mutum ta tashi tana rinjayen hankalinsa ne yana rabuwa da hankalinsa kamar 60 bisa 100 ko 40 bisa 100 in ba haka ba wannan al'amarin ba zai taba yiwuwa ba sai ya rabu da hankalinsa sai sha'awa ta karfinsa shi ke alaran mabiyaya so wannan matsalar ke ba ka da koyaye ne kai a ikon da yake da shi din nan fa aka ce karta yi tasarrufi cikin dukiyarta sai ta faɗa maka aka ce kai kuma in ta faɗa maka karka hana ba wai kana da ikon ka hana ta bane ka nuna mata fin karfi ba a'a saboda addinin musulunci ya ba kowa hakkin mallaka ya ba kowa yar kan tana da dukiyarta sai ta nemi izinin in ta kashe ba ka sani ba ta yi laifi ita ma ai arwaci ce mas'ala an in ba aunawa kake da yarka ba mas'alan ba za ka iya ba za a tafi daidai ba fa eh ba zai tafi ba za ka ga shi ma ya je ya auro yar wasu ya auro ba haifanta suka yi ba ba wahala suka yi suka aka haife ta ba zai auro ta ya zo a kan naira ɗari biyar sai a yi ta tashin hankali an ta faɗa amma yarsa tana makaranta yana lissafi ta kusa gama sakandare ta kusa gama kullum kowane wata ya karbi kudi zai je sai kaya yana tara mata yana tara mata to uwarta da ta haife ta a wani wuri ya ɗauko ta ba shi haife ta ba baya jin zafin ta yaya kuma in an kai wani wuri sha sa kai kasa ne an gaskiya ke so duk da aka kai kan na sama ne a ji komai da dadi ko ba dadi a ji sai kaga yana tausaya ma yarsa yana wulakanta uwarta ma da ta haife ta to me kenan aka yi me ke gwaranci me ke na kai saboda wannan ba ita amma yarsa yana tausaya mata sai ta zo ta girma duk sa'an da ya ganta ya ga ga ya ta girma gashi nan son kowa kin wanda ya rasa ya addu'a Allah ka zaba mata mutumin kirki Allah ka bayan wannan addu'ar to kai ma ka zama ma uwarta namijin kirki mana yaya haka ne kullum gaban shi na faduwa Allah ka zaba mata mutumin kirki in wani ya zo neman ta a bincika a gani menene menene menene mai duka ne ko mai sassauci ne mai ciyarwa ne ko menene da mai duk a to kai ma sai ka yi tunani cikin hankalinka ita ma iyayenta suka haife ta ai ba haka bane ba sai ka kyautata mata sai da ka santa ka ganta ka santa kuka ji kuka yi zauna lafiya sannan aka haifi wannan yar ba ta riga wannan yar zuwa hannunka ko to me laifinta laifinta shine ba kai ka haife ta ba tunda ba kai ka haife ta ba oho ba ruwanka haka ne ko ba haka bane ba amin amin ga Allah ya bada iko sai kai ka zaban makanka wa hadainahu najdaini falaqta hamal aqaba sai ka kauce masan zuciya sai komai ya tafi sai ka kauce masan zuciya sai komai ya tafi uwarka da ta haife ka ta shayar da kai kana hannunta kai menene ta wanke wannan ta kwashi zaka zo kai wani lokaci ajiya na sallama ko sai ka shirye komai da komai amma ita da ta zo kuka hadu a komen ka ta sani kuna musayan numfashi kana ba ta numfashi kana shan yawonta tana shan yawonka kana jin numfashin ta tana numfasa maka kana in ka mutu ita ce farko wanda za ta je ce ta gyara komai da komai ta zai ce ya rasu ita ba ta cancanci a girmama ta ba ba ta cancanci a mutunta ta ba mai manzo Allah ce khairukum خيركم خيركم مبتدا أين الخبر خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كفيين wanda ya fi kyautata ma matarsa ni kuma na fi kowa kyautata ma matana wannan sunan tana da wahala ba ɗage wando ba ne ba tana da wahala ba gemu ba ne ba ɗage wando ba ne ba na injinu ba ne tana da wahala ko an fi son sunan da ba ta da wahala babu ma ya jibu fi hilkatu babin da ya zo na bayanin abin da yake lokaci ya shiga ne? babin da ya zo na bayanin abinda in an ɗauki mikidarin nawa ne ya waje ba a yanke hannun mutum haddi ya sauka hannun mutum قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم منذ الله ينكي هنو وني دي ساتي غرقوا غرقوا تراجي كيمن غرقوا درهمي أكو akan haka in mutum ya saci duk abin da ya kai dirhami uku za iya yanke hannunsa qala wa haddathani an malik an abdullah ibn abd alrahman ibn abi husayn al-makki anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la qat'a fi thamarin mu'allaqin ba a yanke hannun mutum don ya shiga gonan mutane ‘ya'yan bishiya suna nan itatuwa suna nan yayin isin tsika amfanin gonan ba za a yanke hannun shi ba wala fi harisati jabalin harisati jabalin shi ne tsakanin dutse ne da dutse sai aka samu wani kurmi aka samu wani wuri haka lungu haka kamar ɗaki amma ba ba ba ba kofa bane ba mukulli bane ba sa komai an kulle ba mutum ya ajiye abu ka zo ka ɗauka aka ce ba za a yanke hannu ba fa iza awahul murahu awul jarin aljarin inda ake shinye ake shanya amfanin gona a yi abu haka kamar al'arshi sai aka amfanin gona a shanya suka ce wannan duka ba hirzi ba kulle suke ba ba waje suke fili suke falhatu fi ma ya bulgu taman almijan yanke hannu sai an saci abinda kimarsa ta kai kuɗin garkuwa shine dirhami uku قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة wani barawo zamani sai na usmana ya saci uturujja uturujja wani abin marmari ne ake wani suka ce rujiya wani suka ce mai da mai ba ba tabbas a cikin sunansa a cikin hausa uturujja fa amara biha usmanu ibn affan an tuqawwam sai usmanu ibn affan ya ce wannan abin da ya sata alkiman za a yi masa kima fa quwmat bi thalathati dirahima min sarfi 12 dirham sai ya ce ai wannan zai kai dirhami uku bidinar fakata a usmanu ya dahu shi sai na usmanu ya yanka hannunsa don ya saci abin da kudinsa ya kai inda za a yanke hannu قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أنا عائشة ما ترمن الله صلى الله عليه وسلم إذا تشي ma fala alayya wa ma nasitu zamane bai tsawo ba kuma ban manta ba ina sane da abubuwan da yake gudana alqat'u fi rubu'i dinarin fasa'idan yanke hannu rubu'u dinari ɗaya bisa hudun dinari da abin da ya sama za a yanke hannu qala wa haddathani an malikin an abdullahi bin abi bakr bin hazmin an amrata binti abdurrahman annaha qalat tace خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة نانا عائشة تفتز كما هنيا زوا مكة ومعها مولاتان ترى تارد وإنس باين ترى أنت قد ماتا لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق دواني يارو نبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل سيتا أيكيسو دواني برغوكو ما يافيكو مللبي murajjalin abin akwai zane murahalin au murajjalin ala haddi kauli kharajtu biha namshi tajur wara'ana ala asraina zaila mirtin murahali au murajjali bargo ba yana da daraja ne aka yi mishi zane yasa duk bargon duniya za ga shi da zane zane ake yana kara mishi daraja wannan baitin to kharajtu biha namshi tajur wara'ana ina ma'ana tajur wara'ana tana ja a me a bayan mu in ba haushe ce ja daga ina kenan in gaba ne kuma fa turawa da korawa an fahimta to shi yasa Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas ya ce na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rigarsa ana daga ta bayan amma ta gaba yana har yana taba kafinsa an fahimta da wannan kisa na santa ne game da imamu malik sai na zo na ji abdullahi dan abbas ma ke nai fada shi yasa duk alkyabbobi duk rigunan sarakuna za ga ɗage bayan an ja kasan yana ba za a watakila su muhammad bello da shi abdullahi suna watakila suna da ruwa a cikin wannan tsari ba za a ce ana man jarra saubahu ina ma na jarra ja to ja yana zuwa ne ta baya shine ji da kai da garman kai amma in aka sa gaban sai a ce mai korawa ko ja korawa in kuma ma in bai sa takewa ma zai ya faɗi an fahimta to shi yasa masu tsanani ai sosai ana tafi ne sai an kai insha Allah عليه خرقة الخضراء قالت فأخذ الغلام البردة ففتكره فاستخرجه شيارو يكرم أبن شيء كونش دور داك شيء ترى أبن دك يتشي وجعل مكانه لبدا أو فروة سيدو كشن فدا والنبي كيو ندرجة بشي سايرفي وخات عليه فلما قدمت الم... فلما قدمت المولاتان المدينة da bayin na na Aisha da ta ‘yanta su mata guda biyu din suka iso Madina, da fa'ata zalika ila ahlihi sai suka ɗauka suka ba waɗanda ke da shi. Falamma fataku anhu wajadu fihi allabida allibada wa lam yadu alburda. Da suka bude sai ga ai ba abin da muka saka ba kenan an canza bai kai darajar wancan ba. Fa kallamu mar'ataini sai suka tamake ku mata guda biyu ya aka yi. فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم sai suka faɗa mana na Aisha su ‘yan matan أو كتبتا إليها wattammata al'abda su sai suka zaci sai suka wannan bawan da muka tafi tare da shi shi yayi wannan abin shi ya karba ya kwanci ya cire abu sai sa mara kyau ya dinki ya bayar wa lam yajid al-burda wa kallama maratayn fa kallamata aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallama aw katabata ilayha wattahamata al-abda fasu'ila al-abdu sai aka tambayi bawan an zalika me ya faru ya akai kai haka fa'tarafa sai ya tabbatar da eh gaskiya yayi wannan abin fa'amarat bihi Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallama fa quti'at yaduhu sai na Aisha Aisha tace a je a yanke hannunsa mahallu shahid shine abin da ya cire din kiman sa me rubu dinarin aw salasu dirahim wa qalat Aisha alqat'u fi rubu dinarin fasa'ida wa qala Malik ahabbu ma yajibu fi alqatu ilayya thalathatu darahim yace abinda da yafi soyuwa gare ni a cikin abinda za a yanke ma mutum hannun ya sace dirhami uku wa in irtafa as-sarfu aw irtada ko canji yayi sama ko yayi kasa dirhami uku wa zalika anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama qata'a fi mijannin qimatu thalathatu darahim yace ai manzo Allah ya yanke hannu ya yanke hannun wanda ya saci garkuwa wanda kudinsa dirhami uku ne وأن عثمان ابن عفان قطع في أترجة قومت بثلاث دراهم سيدنا عثمان يا ينكي هنو وندي وجندي ساتي أترجة ورأب مرمريني أنا تيمي زاكي كتنسى درهمي أكو وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك إمام مالك يتي أبند وانا شيني أبند نفسه يوا فيما سمعت في ذلك in ya ce fi ma ahabbu ma samitu ahabbu ilayya fi ma samitu fi zalika me yake nufi ya jijjiyo wa'ansu zantuttukan amma wannan maganar ita ce tafi burge shi yafi amincewa da ita an fahimta ka fahimci maganar daga baya ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم بسم الله